Baba Suda, sarkin labari.
Wani akaramakallahu mai darasu ya faɗa tsaka mai wuya sakamakon wasu mutane da suke zuwa ɗaukan karatu wajensa, ƙarshe suka ce ya kawo kuɗi su yi masa gwalagwalai da daloli.
ya sai kyalle ya sai akwatu an buga mashi kuɗi yan dubu dubu miliyan goma sha bakwai yan dala dala miliyan ashirin amma fa akan dubu casa'in.
Sakar makallahu an ji banza ta faɗi muna da cikakken rahoton mai kama da sata ta saci sata. Wani matashi da yake laɓewa cikin duhuwar unguwar Samegu yana ƙwace wa mutane wayoyi ya kuma kama tumakin al'umma yau ya arangama da 'yan bijilante.
mun kama shi da akuya ya fita da ita bakin titi zai kai ta dan dago ashe ma ta wani ma'aikaci ce a bayan abace santa yanzu gashi mun kuma kama shi da waya Za mu ji yadda wani yaron almajiri ya toni asirin wannan matashi da ma yadda ƙarshen al'amarin ya kasance. Hattara dai mata masu sanya a cuci maza a ƙeya. Masana al'amuran aljanu sun ce kuna miƙa wa aljanun goron gayyata ne.
shekara shafar gobe la ibrahim sai ina zo mata da a bacci yanzu kuma ha a bayyane mu uku da salma da kubra Akwai jawabin masanan da ma ra'ayoyin mata akan haka. Muna kuma ɗauke da fannin nan namu na don Allah sai ku dakace mu. Masu sauraro yau ɗin ma kamar kowace rana da sallamar muke farawa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ibrahim Abdullahi Soran ɗinki ne ke lale marhabin da sake jibinta al'amuran juna ta cikin wani sabon shirin na Baba Suda a wannan rana ta Litinin, kwanci tashi ba wuya hammun kai azumi ashirin da biyu, wannan duniya tana yin sauri. Allah Ubangiji ya sa mu dace amin kuma kamar kullum shirin zai yi mafari ne da karatun labarai ta bakin munnira silagarko a wannan rana.
Shugaban kungiyar tallafawa almajirai Nasiru Abubakar mai wada ya buƙaci ƙungiyoyin ci gaban al'umma da kuma ɗaiɗaikun al'umma da su rinka tallafawa almajirai musamman ma wajen kula da tsaftar muhalli da kuma cimakarsu. Nasiru mai wada ya yi kiran ne lokacin da ƙungiyarsu ta kai ziyara ta musamman ga tsangayar almajirai ta Malam mai sittin da ke bayan goron dutse. Limamin masallacin Imamu Muslim da ke unguwar Sani Mai Nage layin 'yan rariya a ƙaramar hukumar Gwale Malam Muhammad Ibrahim Adam ya yi kira ga gwamnati gwamnati da masu hali da su ƙara ƙaimi wajen tallafawa marayu a wannan lokaci. Malam Muhammad ya yi kiran ne yayin rabawa wasu marayun yankin maza da mata har su 240 kayayyakin sakawa da abinci, inda ya ce ba su tallafin zai rage musu raɗaɗin da ke damun su na rashin iyaye. Labaran kenan.
To daga karatun labaran sai kuma jakada Ibrahim Bala Ibrahim wanda zai karanto wasu daga cikin saƙonnin ra'ayoyinku da kuka turo kan jigon rahotanninmu na shirin da ya gabata inda ya kalli batun wani matashi da ya ɓalla shagon kwanan almajirai yana ɗebe musu tarin sallah.
Za mu fara da saƙon Khalifa Tanga Sheka haba don Allah sai ka ce ba musulmi ba wannan rashin imani haka ka shiga shagon almajirai ka dinga yi musu sata Allah ya shirye ka. Ita kuwa walida gano cewa take haba ɓarawo da azumin Ramadan kake sata Allah ya kiyaye gaba amin. Allah sarki ɓarawo ka rasa inda za ka yi sata sai shagon almajirai Allah ya shirye ka. Sako daga Ibrahim Garba Dala. Baba Suda kuna aiki Allah ya ƙara muku basira da lafiya. Matashi mai satar kayan almajirai Allah ya shirye ka. Sako daga Amin aminan juna sajida da minat kura za mu karkare da sakon murtala ahmad kwalli gidan doki inda yake cewa ikon allah a ce watan azumi ma ba za ka tuba ka daina dauke dauke ba allah ya shiri wannan matashin mai satar kayan almajirai amin masu sakonnin fatan alkhairi da ma waɗanda lokaci bai ba mu damar karanta sakonnin su ba mun gani muna godiya allah ya bar zumunci amin madalla jigon rahotanninmu a yau zai kalli batun wani akara makallahu mai darasu da ya faɗa halin tsaka mai wuya sakamakon wasu mutane da suke zuwa ɗaukan karatu wajensa ƙarshe suka ce ya kawo kuɗi su yi masa gwalagwalai da daloli kaji sa akara makallahu an ji banza ta faɗi da fari dai malamin mai darasu a unguwar ɗorayi ya yi wasu baƙin almajirai ne su biyu suka zo da 'yan littattafansu suna ɗaukan darasu yau su zo a biya musu su tafi gobe su sake dawowa ashe ashe tarko suka ɗana wa malamin saboda sun lura da shi akwai son ta faɗi ga sassa kwatsam kuma sai wata rana suka yi matayin cewa su ma fa suna da irin tasu baiwar domin dai su har gwalagwalai da daloli ma suke yi kuma idan aka rama kallahun yana da bukata to ya kawo abin sadaka a buga masa shi kuma malam ya ce to nawa ne suka ce dubu tamanin ne babu yawa nan fa malam ya riƙe baki ya ciji yatsa saboda abin takaici ba shi da wannan kuɗaɗen amma sai ya gayyato wani abokinsa inda ya ba su kuɗaɗen da su nan za su yi masa gwalagwalai kuma abin ka da ramin ƙarya wanda hausawa suka ce ƙurarre ne sai gwalagwalan suka gagara inda aka koma zancen daloli suka kuma fara da yi masa na jabu idansa ya buɗe ya gansu dami-dami sababbi a miƙe sun sha kyauro sai dai fa amma sharaɗin samun na gasken sai suka ce sai ya samo masu kyau a wafa an gauraya da su kuma don gudun kar ya ga samu ya ga rashi a lokaci guda sai ya tashi zuwa wafar ya canjo dalolin masu kyau na naira dubu goma kaga ya ƙara wa barna dawaki dubu casa'in ta tabbata kuma wani abun mamakin tunda suka riga suka dafa waɗannan kuɗi jimilla naira dubu casa'in sai suka yi layar zana ba dubu casa'in ɗin kuma babu dalolin ba ma a batun gwalagwalan shi kuma da ya ga sun shashi basilla sai ya koma da baya ya cakuma malam ya ce sai ya nemo masa su ko kuma shi ya biya shi kuɗinsa ƙarshe dai ta zo wa malam da sauƙi aka ƙare a hukumar hizba ta dala inda a nan ne ma jakada abubakar sabo ya fara zantawa da wannan mutumi to mutumin da ka gani ko da yaushe za a gan shi da alkur'ani a hannu ai za ka yi masa siffa da siffar mutanen kirki ni dai tun da an ce hanya ce ake binta fahimta ta na san kawai zalunci kawai na ce kamun ayi na ce in na rasa shi zai biya ni ice ya yadda in bayar kuma na bayar da na rasa na zo na ce man na rasa ice ya dau alkawari zai biya ni ai tun farko ma ni jikina sai da ibana shi dan adam kullum a tafiyar da yake duk numfashinsa ilimi ai in ma da diploma na yi master ne na yi to shi ma dai a kara makallahun ya magantu kudun zuwa suke daukan karatu naira shi daya bata zo hannuna ba ban san yadda ake buga kudi ba ban san yadda ake buga kudi ba ban san yi wallahi ban san ai tun da aka zo aka yi asara a gidana ai dole shi ya san gidana ban san gidan shi ba haka na san su ban san gidan su ban san gidan shi ba ba ma ya anguwan ba ne ina da harkokin na makaranta ya za mu su kai mana ya zo ya ce mun ya sai kyalle ya sai akwatu an buga mashi kudi yan dubu dubu miliyan goma sha bakwai yan dala dala miliyan ashirin amma fa akan dubu casa'in sati uku ban sallah lafiya sun buga me ya hana su bashi tun da suka tafi bai neme ni ba sai bayan kwana uku abu bai yiwu ba sannan ne ne Abubakar Mati Saluhu shine babban kwamandan hukumar Hizbar Adala ya ce ƙoƙarin sulhu za su fara yi, amma idan ya gagara tufa ba ta da kara, kar akar makallahu ya ga cewa Hizba ce hukuma irin tasu ta malamai za ta sassauta masa. A'a, wurin 'yan sanda za su kai su koma uwa uba gurin EFCC.
din su mun neme su mun rasa amma shi wannan ya ce tun da shi kawo su zai biya to yanzu hanyar da za a ba a biya cikin masala kenan in ba a iya biya kaga da shi da shi kaga za a jifan gafiyar baidi kenan kowa zai tafi gidan yaro watakila ya sallah da wanda iya da ai kuɗin da wanda i kawo ai masa kuɗi kaga ai duk mahayinta ne sun cuci ƙasar su sun cuci addinin su za kuma su cuci al'ummar su saboda haka za mu yi musu sulhu a matakin mu na hizba in abi gagara kuma za mu lankaya su ga hukumar yan sanda dan ta bincika zo har sai EFCC ma ta shiga shiga ciki tunda kuɗin ya kai har miliyan 35 don a ɗau dokar da ta dace a kansu.
To wannan dai shine jigon rahotannin namu a yau wanda za ku iya aiko mana da ra'ayoyinku a kansa ta lambar waya sifili takwas sifili tara ɗaya ɗaya hudu hudu tara tara biyar muna dako. To a nan kuma wata mata ce ta ƙudundino tabar wiwi take kuma shirin kutsawa da ita cikin gidan kurkuku. su kuma jami'an gidan yarin suka farke mata laya ga jaka da abubakar saba da wannan labari matar mai suna rukata antoni mazauniyar unguwar badawa ta shiga koma jami'an gidan yarin ne lokacin da ta kai ziyara wurin wasu mutane biyu gidan yarin na kurmawa ana da zargin rukati ne da yankurin shiga da tabar wiwi mai tarin yawa gidan kurkukun ta hanyar tusa ta a cikin taliya sai dai azantawar mu da ita ta ce wani abokin saurayinta ne mai suna godwin ya bata tabar wiwin ta shiga da ita hasali ma ita bata san menene a ciki ba abokin saurayina ya ce mun mu zo visit a nan sai ya ce mun to mu tafi na hau mota muka taho sai bani kayayyaki ya ce gashi wannan na wane kaza mutane biyu su Chris ne ɗayan mutumin ban san shi ba wai an kira Chris din za zo a sani to shine ya zo ya hajiye ni a mota a nan da ya hajiye ni a mota ya ce to in shigo ne suka tambaye ni wai in zo za su bude sai na ce eh su bude to ni tsakanina da Allah da ya kawo ni duniya ban san akwai wiwi a ciki ba kowane mataki hukumar ma'aikatan gidan yaron za su ɗauka a kan rukatin tambayar kenan da muka yi wa mai magana da yawun ma'aikatan gidan yaron nan kano dsp musbahu lawan kofar nasarawa cikin indomi sai ta samu suka rarrage ta sai suka saka wannan wiwi a cikin leda sannan sai suka bi solotif irin gam sai suka liƙe kai ba za ka ce an saka wani abu a ciki ba ta kai guda 39 wanda muke da su muna ce musu suna intelligent su da sun ganka ma an alada saboda kwarewa aiki za su iya gane cewa kai mai laifi to wannan ta bada dama su da kansu da ta zo suka karbi kayan aka duba kayan sai gashi an ga wannan kayan laifi a ciki so matakin da za mu ɗauka a kanta shine wato bayan mun gama binciken mu za mu mika ta hannun hukumar a sha da fatocin miyagun kwayoyi yi nagar kansa abakar sabu baba suda to a yayin da wannan mata take fadawa komar jami'an gidan yari su kuma wasu karatan gandaye waɗanda ana azumi su kuma suna afa ƙwayoyi wasu kuma da garin kwaki har ma da ruwan lemon kwalba fadawa komar hukumar hizba suka yi ga dai jakada nasir khalid abubakar Matasan dai an kama su ne a mabambantan gurare inda wasunsu bayan ma rashin azumin aka kama su da kayan maye.
Da shaidu aka kama ina sha ba. A lokacin ciki na ɗan saki ne ka gane na karyayi.
Na je raka abokina ne gurin da ake wanki. Kasan wani gangare na taya shi wanki. muna cikin wankin sai ga wa'annan da ke akwai wasu a can gefe su ma eh ba sa azumi mu kuma muna daga nan gefen muna wanki ko kayan namu ma bamu ɗiba ba ya ga an zuban nan a hannu guda kuma wasu kama su akai da garin kwakin su har ma da leman kwalba suna ɗirkar abin su ba sa azumi mu ne aka samu da garin kwaki zamu shi wannan shi shine mai lemu da taba ciwo hakuri ne sa ban yi ba kuma a lokacin ma ana samun magani ne saka saki ina shawo kwana sai ga motar ma'aikata sai ta rike ni shine sai aka kamo mu sauran wanda suke zaune a gefe can sai aka gansu suna shan mangwaro eh wasu kuma suna da wa da jiya da yau ne kawai ban yi ba kawai haka nan gaskiya ban yi ba magana Allah Hukumar Hizba ta bakin mataimakin kwamanda ACG Nasir Isa ta ce za ta yi musu wa'azi da nasiha sannan ta sallame su duba da wannan shine karin farko.
yanzu abin da za mu yi musu wa'azi da nasiha sannan mu nemi iyayensu da 'yan uwansu mu ga cewa sun san halin da suke ciki domin su je su ɗauki matakin da ya dace da musu addu'a da kuma tarbiyyantar da su kamar yadda addini ya tanada.
Ya Allah Ubangiji muna roƙonka ka shiri bayinka amin. Nasir Khalid Abubakar Baba Suda.
To daga hukumar Hizbar sai kuma wasu marayu da iyayensu masu zuciyar Allah ya ba su su bayar ba wai Allah ya ba ku mu samu ba. Inda bayan sun karɓi tallafin azumi da na sallah daga ƙungiyar ci gaban garin 'yan mata a yankin rijiyar lemo da ke ƙaramar hukumar dala ƙarƙashin dagacin yankin Muhammad Awwal Abubakar suke cewa su ma buƙatarsu a nan gaba kaɗan ita ce, su bayar ba wai duk shekara a rinka ba su ba.
fata na Allah ya ba su abin da za su yi wa wani taimako su ma yadda aka taimaka mana ubangiji ya hore musu ni ma Allah ya raya yana su yi arzikin su ma da za su biyo sosai ma ina so da taimaka wa duk dan musulmi sosai ubangiji Allah ya sa su yi haka ta taimaka ma al'umma annabi yadda mu ma aka taimaka mana shi ma dai dagacin yan matan ya ce mawadatan yankin ne suka taimaka wa masu buƙatar yankin kasancewar ita kanta ma unguwar gabaki daya yawancin su masu karamin karfi ne kuma yanayin zamantakewar tamu dole sai da wannan taimakekeniya sai muka ga cewa akwai waɗanda an basu da marayu ƙananan yara ba wani abu da za su iya yi maganar makarantar su ma ake ba wani mataimaki to yanzu kuma ga ma'azu Musa Ibrahim wanda zai shigo a cikin fannin nan namu na
Hula dai a wajen Malam Bahaushe wata aba ce mai matukar mahimmanci ta yadda a lokuta da dama in mutum ya sanya hular an fi ganin sa da kima fiye da wanda bai sanya hulan ba musamman a lokacin da mutum ya sanya manyan kaya. A makon da muka yi ban kwana da shi fannin namu na tabdijan ya yi duban dubayya ne akan asalin sunan riga a harshen Hausa inda muka ji asalin sunan taguwa daga bakin masana wanda hakan ta sa a yau za mu yi batun hula mahaɗi ce ko kuma a ce sinadari idan ana maganan sanya tufafin don kwalliya ta yi kyau musamman a daidai wannan lokaci da muke dab da shiga lokutan karamar sallah to duba da hular ita ma tana da asalin sunan da bahaushe yake kiranta da shi kafin hular a hausa yasa yau ma muka tunkari wasu daga cikin matasa tunda dai su ne manyan gobe domin jin ko kafin hula akwai sunan da bahaushe yake kiranta da shi na asali Ni dai na san ana cewa dara sai malafa.
Eh gaskiya ni da hula na santa, ba santa da wani suna ba in ba da hula ba. Wallahi ba sani dai iya hula na sani.
Ana cewa tashi kafiya na ci. Ko taɓa ni ka ji hadis, ita hula ba sunanta.
To ni ma dai sai dai ba su ne ba.
Wannan hular yawan sunan da na san ana gaya mata kenan.
Banda hula, hula ana ce mata tagiya.
Gaskiya ban sani ba. Hula dai kawai hula na sani.
Ba san sunanta wanda ba hula ba gaskiya.
Ai ga na ka faɗa hula kawai na sani.
Da Hausa ko kuma Eh da Hausa.
hula fa kace.
Eh.
Hula kawai na sani.
Muna ce mata hula, ana ce mata tashi kafiya naci. Hula kawai na santa da shi. Tana da wani sunan da Hausa?
Banda hula akwai sunan da na sani wanda ake gaya mata jagiya.
Sunan hula bakire. Ana ce mata hula ana ce mata taguwa.
Duba da al'adar fannin namu na tabdijan shine nuni ga al'umma, yasa muka ji daga bakin masana ko kafin hulan akwai asalin sunan da bahaushe yake kiranta da shi?
Salamu alaikum sunana Malama Zainab Umar Sale shugaban sashen Hausa ta kwalejin Legal Amina Kano. Bahaushe asalin hula yana kiranta da tagiya. Daga baya kuma bayan cuɗanya da bakin al'ummu da aka samo samfura na huluna kuma sai suke kiranta da hula. Kusan dama ai harshen Hausa harshe ne mai ci gaba mai yaɗo mai bunƙasa kuma harshe ne mai aro. Haka duk da haka a kalmarta ta tagiya tana nan kuma hular tana nan.
To da fatan matasa za su rinka bibiyan asalin sunayen abubuwan da bahaushe yake amfani da shi a Hausa, domin bahaushen ne ma yake cewa daga na gaba akan ga zurfin ruwa. Sai wani makon idan Allah ya kai mu, za ku sake jin mu a wani fannin namu na Mu'azu Musa Ibrahim, Baba Suda.
To duka dai a layin Hausar inda alamu suke nuni da cewa yadda tashe ya gudana a bana bai yi wa masana al'adar tashen daɗi ba, musamman ma irin su sashen Hausa da ke kwalejin Aminu Kano wato legal, lamarin da isan ya suka gayyato masana Hausar irin su farfesa Abubakar ɗan gambo, wanda cikin zantawarsu da jakada ma'azu Musa Ibrahim ya ce ƙanshin mutuwa aka yi wa tashen aka sumar da shi.
wannan al'ada ta tashe a halin yanzu ta suma ne wato ta fita daga hayyacinta domin ta samo asali daga shigowar musulunci cewa wa tashi a yi sahur har ya zamana ta girma ta zama cewa to wata aba alfahari ce da bahaushe yake alfahari da ita zan iya tunawa kanin 1973 zuwa da wajen 70-80 wato wannan al'ada tana da ƙarfi tana da tasiri sosai hatta manyan mutane sarakuna attajirai suna ji da ita Ita ma shugabar sashen harasa a kwalejin Atika Bala mai yafe bayyana dalilin gayyato masanan ta yi.
da inda aka ce maka goma ga wata yayi a Kano dai duk inda ka zaga zaka ga da yara da manya ana ta wannan yawon tashan amma yanzu wannan al'ada tana nema ta mutu saboda 'yan fitintunu da ake samu muna fata masu tada wannan fitintunu Allah ubangiji ya shirye su saboda muddin aka ce al'adar al'umma ta mutu to jama'a ita ma sai ta mutu kuma yara suka taso na baya ba za su san me aka yi ba sai dai su ji tarihi a baki amma ba su ga me ake aiwatarwa ba To daga jawabin Atika Bala mai yafan ne kuma za mu leƙa kasuwa.
Shakka babu. A El Samad komai na mata ne, domin mata su ne tushen rayuwa, mata malaman al'umma, mata hasken rayuwa, mata iyayenmu idan babu ku babu gida, mata adan gari. Ohoho! Ina mata masu son cancana ado don burge mai gida, ina mata masu son kece raini a gidan biki, ina mata masu son zama taurari wajen caba ado a tsakanin mata masu ji da kansu. Ku kasance a rukunin kantunan El Samad da ke shaƙe da galla gallan atamfofin Nigerian Wax, Diamond, Classic, Cote d'Ivoire, Brilliance, Attitude, Fider Touch, Chicken Baby, Doci, Pattern Holland, Swissless, Swiss Atamfa, Swiss Cotton, Swiss Boil da sauran leshika da materials da suka dace da kwalliyar zamani abin sha'awa. Dagwas, dagwas. Domin kada a baku labari, rukunin kantonan El Samad sun fara daga lamba takwas Unity Road, lamba tamanin da uku Layin Jallaba, da lamba ɗaya Amana House, da lamba ɗaya Ibrahimawa kan titin IBB duk a kasuwar kantin kwari. Sai El Samad da ke Ado Bayar Mall da kuma El Samad da ke gidan marigayi Sheikh Khalifa Isa Karabiu, titin Ibrahim Tayo a kanan Dabo, Nigeria. A kantunan El Samad da ƙaramar riba muka dogara da neman albarka.
Madalla. A nan kuma wani matashi da yake laɓewa cikin duhuwa unguwar Samegu yana ƙwace wa mutane wayoyi ya kuma kama awakin mutane ne ya faɗa komar jami'an bijilante lokacin da ya ƙwaci wayar wani almajiri ya ɓoye ta a ramin bulo bayan kuma ya ji matsa sai ya je har inda ya ɓoye ya ɗauko wayar. jakadiyar baba suda fatima gamba abubakar dai ta zanta da wannan almajiri da ya silar tonuwar asirin mai kwacen iya zuwa iya karɓar waya eh ta wani kawo ta eh murɗe ta to da gudu ni kuma na biyo shi ni ne ke taimar in ta wani caji na karɓo ma shi ma dai matashin ya magantu inda ya ce ya zata wannan almajiri bai san shi ba domin dai da ya san wannan almajirin ne mai kwarmato da zai tona asirinsa da ma bai kula shi ba sai nake na san shi ne awan taɓa tsammanin wannan bane ba shi yasa da ban san shi ba Allah ko kallon sa ba zan ba su ma dai 'yan kwamitin wannan unguwa ta samegu da suka kama wannan matashi sun ce wajen 'yan sanda za su kai shi Usman Dalhati Bello a ƙarƙashin ofis ɗin bijirin Group Probus. Kimanin wata ɗaya ma zuwa biyu haka mun kama shi da akuya ya fita da ita bakin titi zai kai ta ɗan dago a shi ma ta wani ma'aikaci ce a bayan abace santa muka kai da bishin ɗan fan shekara aka yi a rubuce nan ya ƙara za mu kuma ɗaukan hukunci mai tsauri a kansa to kuma yanzu gashi mun kuma kama shi da waya to shine yanzu muke tunanin za mu kuma mika ga 'yan sanda.
To duk tsuntsun da ija ruwa dai dama aka ce shi ruwan zai doka. To a nan kuma sai mu ce hattara dai mata masu sanya tukkun a cuci maza a ƙeya. Masana al'amuran aljanu sun ce kuna miƙa wa aljanun goron gayyata ne. Kuma Abdullahi Idris Muhammad ɗan fodiyo ne ya fitar da wannan sabuwar fatawa lokacin da aka tsinci wata mata mai aljanu ƙeta da toliya mai kama da a cuci.
Shekara shafar gobe Ibrahim sai ina zo mata da a bacci yanzu kuma ha a bayyane mu uku da salma da kobra za mu fita daga jikin nafis mun tuɓe daura za mu bar jikin ta yanzu ba za mu kuma dawowa mun tuba to da na duba kanta na ganshi da tudu da yawa sai nake ganin cewa wannan gashi na ƙarya da su mata suke jonawa a kansu da ake ce masa a cuci maza wanda wannan gashin mu a bisa ainihin tajriba da muke da ita na yau da kullum mun tabbatar cewa yana kawo shiɗanun aljanu to mata za a musu musu wa'azi ne ba ma 'yan mata ba da matan aure da zaurawa duk dai wata mace cewa wannan ɗaure-ɗauren gashin ƙaryan nan da ake ce masa a cuci maza da farko dai haramun ne a shari'a musulunci kuma Allah ta'ala ya tsine wa masu yi manzon Allah ma ya tsine mala'iku ma sun tsine to kaga wannan ai bala'i ne sannan akwai barazana na kamuwa da shedanun aljanu ai shigen irin wannan matar ita wannan matar yadda daura nan ita ma wannan abun ne akanta sai da sa hannu na fusga shi tukuna na fusga wannan abun kuma yake wannan bayanin cewa ai su suke cunna mata wannan gobara saboda haka mun shirya kawai zamu danka ta a hannun hukumar hizba To ko me ra'ayin mata kan wannan sabuwar fatawa? Ga ra'ayoyin wasu mata a nan Kano.
gaskiya ni na yadda ba zan kuma yi ba na tsorata ba na a cucin amma ban amince da zancen ba suna sawa saboda ni in dai zan kwalliya ban yi shi ba ma ba na jin daɗi mai gidan ma kansa ya fi son ya ga an yi mai iyayen kyau ya ce in ba a yi ba za ki ji ya ce yau me yasa ba a yi ba waɗanda suke yan mata haka su fito da kai su fito da shi waje shine su kuma in suka gani sai su mammakale musu mu yanzu mata in mun yi wa a gida majazan mu kin ga ai ina ma aljanin za su zo gurin mu gaskiya haka ne suna taruwa saboda yanzu mazan yanzu ma sun gane ba gashi ba ne ba To baya ga ra'ayoyin matan da yi, su ma al'umma sun tafka muhawara akan wannan sabuwar fatawa duba da cewa mun saka ta a shafinmu na Facebook inda mudan zabi ɗan ƙasa galadimawa yake cewa wannan batu gaskiya ne, shi kuma Abdullahi Murtala Ams yake cewa ba a cuci maza ba a cuci garade, shi kuma Sagir Abazalab yake cewa to ‘yan mata sai a yi hattara. Shi kuma Bashir Abubakar Kyari daga jihar Kaduna, ƙaramar hukumar Kubau, cewa ya haƙiƙa zai iya kasancewa hakan, duba da cewa za ka ga yawancin matan da suke amfani da a cuci mazan suna fama da aljanu, da fatan mata za a kiyaye, wanda kuma mu ɗin ma shi ne fatan namu. Don haka ne ma za mu tsaya a kan ra'ayinsa ba wai don ra'ayoyin sun ƙare ba sai don saboda lokaci. kuma kuma za ku iya bibiyar shafin namu na Facebook Dala FM Kano 88.5 domin ganin irin labaran da muke sanyawa. har ma ku bayyana ra'ayoyinku a kai ko ma ku ziyarci shafinmu na intanet www.dalafmkano.com don ku saurari shirin kacokan baki daya ko ma ku saurari shirye-shiryen tashar kai tsaye a lokacin da ake gudanar da su kuma da wannan labari na ƙara ƙulluwar zumunci tsakaninmu da ku za mu ƙarƙare a madadin Aminu Ahmad Abbas da taimakon Bahari Isa waɗanda su ne suka sada ni da ku sai abokan aiki 'yan biyar sarakan zazu har da taimakon ma'azu Musa Ibrahim ni kuma da na shirya na gabatar Ibrahim Abdullahi Soran ɗinki. Nake mana fatan Ubangiji ya samu dace da ganin daren Lailatul Qadar amin. Wassalamu alaikum.